بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وعك يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكمل إيه دينا ثلاثة وانده يكي دينا ثلاثة وطن شعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko tara ga watan Rajab ko hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da 1136 daidai da 28 ga watan hudu haihuwar Isa Tsamarin alaihi salam tana da 2015 mun sake haduwa don ci gaba da karatu littafin muktasarul akhbari fil ibadati ala mazhabil imam malik satin da ya shuɗe mun yi jawabi ne akan abubuwan da suke warware alwala wanda ma ya ce mana abubuwa ne guda biyu ko dai abin ya zama to hadasi ɗayan abin da ke fitowa ta gaba ko ta bayan ɗan adam wanda ya ke fitsari kashi iska bayan gida mazi ko kuma ya zama to ɗaya kasan ne ne sababi ya bamu kamar bacci mai nauyi kamar suma kamar maye hauka ki shafar mace da dai sauransu waɗannan su ne kashi guda biyu ko dai hadasi ko kuma sababi ya tattauna mana wasu hukuncen hukuncen kamar mutumin da ya shakku akan hadasi malam ce mana wajibi ne wannan mutumin ya saki alwala sai dai idan mai wasi wasi ne wasi wasi a wurin wannan yi ba matsala a kan shi ya kuma ba mu hukuncin cewa baya halarta mutumin da bai da alwala ya yi sallah ko ya kawasi ko ya ɗauki alƙur'ani mai girma ko kuma bangon alkur'ani mai girma din da zai sauran makonan ku ta makamanta wannan yau za mu tashi ne akan sabon bayani inda yace faslun wani bayani ko fasali yace yajibu al-ghusl min salatati ashiya'a al-janabatu wal hayd wan nifas malayin yace bayani wanka yana wajaba ne min salatati ashiya'a daga abubuwa guda uku aljanaba abu na farko da yake halarta ko yake wajabta wanka ce akwai janaba wal haihu da haila wal nifasu da kuma nifasi wani a yau da gobe rayuwar yau da gobe galibin abubuwan da suka fi jawowa mutum ya yi wanka waɗannan abubuwan ku ne janaba haila nifasi sai ji to fal janabatu ismani zai bayanin su ɗaya bayan ɗaya duka cikin littafin tun daga kan janaba din har haila din har nifasi din sai ce mana to fal janabatu ismani ita janaba kashi guda biyu inda aka ce mutum na halin janaba to gaba ɗaya janaba kashi biyu ake raba ta kashi na farko yace ahaduhuma ɗaya su khurujul maniyi bilarzatin mu'tadatin في نوم أو يقظة بجماع أو غيره كشي نفرقو نجنبا إلى فكر مني مني يفتد جزكينك بلغة مؤتادة da jin daɗi na al'ada, kusa al'ada in an yi kaza ana jin daɗi, sai ka yi wannan abun ka ji daɗi, mani sai ya fito ta jikinka. wannan hanya ce ta farko da take wajabta ma janaba wankan janaba khurujul mani bilagati mu'tada fitar mani da jin daɗi na al'ada wannan manin ya fita ne yace fi laumin aw yaqabati ya fita ne kana bacci ko ya fita ne idan ka ji kaga kenan ai samu fitar mani ta al'ada ta hanya guda biyu ko dai kana bacci ko kuma idan ka guda biyu bijima'in aw ghairihi a baccin jima'i kai ko ba jima'i kai ba idan biyu jima'i kai ko ba jima'i kai ba in dai al'ada ce jin daɗi ne na al'ada ya fito da shi to janaba tana wajaba akan mutum ko wanka a janaba ta tabbatu akan mutum misali mutum yana kwance cikin baccin sa sai mafalliki an ɗaura masa aure har amarya ta kare har ta zo gidansa har ya yi addu'o'i har ya yi sallah kuma sun kwanta da ya kwanta sai mani ya fita bayan ya tashi ne a subahi sai ya tada cewa ai kawai kumalci ya cikin dare kuma ga mani a jikin wandon shi kaga kwanci a baki ka ga mace ka yi tunanin cewa ta ka ce har ka ji daɗi da ita wannan jin daɗi ne na al'ada bai saba ɗabi'a ta ɗan adam ba to wani hanya ce da za ta wajabta wankan janaba auren abati ko kuma ido biyu ne mutum ne mai aure ko je kwanta da matar shi wannan jin daɗi ne na al'ada ina ce bi jima'i aw ghairihi wannan jima'i ne ko kuma wani jima'i yayi ina jima'i mutum ya kwanta da matar shi Allah ya tsare in dai iska ne ya je iskanci shi amma dai za a samu bani ya fita kuma jin daɗin na al'ada ne aw ghairihi akwai da shi kuma ba wannan bane kawai gaban shi zai kama sai rika wasa da shi wannan jin daɗin na al'ada ne idan mane ya fito a wannan halin ko da shari'a ba ta ba aikin gurbin zama ba ko da arabun ne a shari'a amma dai wannan yana da bukatar lalle sai mutum yayi ne sai mutum yayi wankan janaba to wannan ita ce hanya ta farko da take hauratawa mutum janaba mani ya fito ta jikin dan adam da jin daɗi na al'ada a bacci ne ko ido biyu jima'i yayi ko ba jima'i yayi ba wannan yana wani sauƙaukan janaba wasani kashi na biyu da yake wajabta wa mutum wankan janaba sai yake cewa muhibul hashafati fil farj koye hashafa a cikin farj mara ta dan adam ya kai matsayin shekara bakwai ko sama da haka galibi a kasa sai musulmi aka wa mutum kafiya ko aka wa mutum shayi ko in an wa shayi sai dai inda wanzan yake yankewa dan tsinin da yi sama wannan yana ake kira hashafa da haka to duk lokacin da wannan hashafar ta buya a cikin farj wannan janaba ta tabbata mani ya fito ko mani bai fita ba an samu janaba a wannan hali din maghibu ko bughibul hajafati bil farj ko ya hajafa a cikin farji wannan ide kashi biyu kaga ta farko manin ne ya fita ta biyu azzakarinka ne ya buya kuma yankan alƙadaminka ne ko cikin farji amma dukkanin su ana ɗauka cewa matsayin ne matsayin janaba ne kuma dukkanin su suna wajabta wanka wallahu ta'ala a'lam gaba ta gaba sai tsallaka wani hukunci sai ce wa man ra'a fi manamihi wanda shi kuma ya gani a cikin baccin shi mafarki kenan ko ka annahu yujami'u kamar yana tarawa da mace walam yakhruj minhu maniyun fala shay'a alayhi sai ce amma mani bai fito mashi ba fala shay'a alayhi wannan babu komai a kai mutum ya yi mafarki ga masanan tagu sun kwanta da ita amma da ya falka kuma sai ga wajensa ba komai rigarsa ba komai bayafinsa ba komai ba wani abu da ya fito daga jikin shi yake nan ba komai kawai sai ke alwala sai ka fita masallaci wannan ganin da kai kamar kana yi shikenan ka ta asanga ko kai asanga wa man ra'a fi manamihi ka annahu yujamidu kamar yana kwanciya da mace wala ya yakhruj minhu mayu mani ya fito masa ba fala shay'a alayhi wannan babu komai a kan shi amma sharfi ne kira ya ce me a cikin bacci ko in ido biyu ne ya ce kawai kana sa harkafar iyaka wannan kirenitin kana sa wa yaron sallah kun ka tashi misali ko wani abu ya faru ko aka yi safar mu ko wani abu ka fita shin dai wanka da nan ya waje ba a san ka wannan hukuncin a bacci ne shine ba wankan da ba a san shi wata matsala ta gaba sai ce wa man wajada fi tawrihi maniyan ya ji sallah wanda kuma ya samu a jikin tufafin shi maniyan ya ji sanda mani ya bushe shi kawai da ya duba rigarsa sai ya ga mani a sandare a bushe jikin rigar shi la ya dari mata a sabahu bai san ba yaushe wannan manin ya same shi yaushe wannan manin ya fito a jikin shi irkasara mana sai ce sai ya yi wanka wa a'ada ma sallah ya maidaita abubuwan da ya sallata min akhiri launihi tun daga baccinsa na ƙarshe na mahafihi da ya yi da cikin wannan tufafi mutum ya falka wa mar'a ko wa man waje da shi saubi wanda ya samu cikin tufafin shi maniyan ya disan busasshen mani la ya dari mata asabahu bai san ba yaushe ya same ki irtasala mutum zai yi wanka wa a'ada ya maimaita ma sallah dukkanin abin da ya sallata min akhiri nauyi tun daga bacci shi na karye namaha da yayi fihi cikin wannan tufafi din yanzu na duka sallar magariba muka yi wani da tsautsayi da ya duba rigarsa kawai sai ya ga ai ga mani a cikin rigar shi kuma sai ya tunanin duk duniyar nan to wannan manin da yaushe ya zo cikin rigar shi ba zai iya tuna lokacin da ya samu wannan manin ba da haka sai malai yake mana to hukunci na farko da zai yanzu kana ganin wannan manin ya wajabta maka wankan janaba da haka yanzu da kana fita yake ga dan barkakunan masallaci sai kai wankan janaba aiki na farko aiki na biyu shine yaushe ne baccin ka na karshe wani ba ba misali da wani sun je da daddare ko da haka yake cewa to ni yanzu rabona da bacci tun jiya da daddare saboda haka jiya da daddare shi ne baccin ka na karshe bayan baccin daren sallah wani kai akwai asubahi ko akwai azhar akwai la'asar akwai magriba wanda muke cike yanzu ko da haka kana fitowa kafin a kare karatu sai mutum yayi asubahi azhar la'asar magriba sai ka kaddara cewa cikin baccin da kai cikin dare tunda da wannan rigar ka kwanta kuma ga manin a jikinta da haka kenan a cikin dare ne ka samu mafarki manin ya fito da haka sai ka yi wankan janaba sai ka maimaito waɗannan sarbabacin gaba ɗaya da kai sallah guda nan sai ta hau kanka sallah guda hudu to sai aka yi sa'a mutum ya yi kailula bayan ya yi sallar la'asar bacci ya ɗauke ni bai ankara ba da so da ka gama ni a jikin rigar ka sai ka kaddara wai ne baccinka na ƙarfe bayan sallar la'asar ko da haka da kai wankan janaba wata sallah za ka maimaita sallar magariba kawai za ka maimaita da haka kawai da abin da za ka yi la'akari in dai zamani bushe jikin rigarka baka san lokacin da ya same ka ba hukunci kan guda biyu ne wanka sannan wani salloli ne wani ne baccinka na ƙarshe daga wannan baccin na ƙarshe ne za ka maimaito shikenan asubahi azhar la'asar magariba in kuma lokacin ana rudin kamfen ne ana zaɓe rabanka da bacci yau kwana uku na na da ka tahi za ka jero dabuwar ka kenan tun wannan kwana uku tun daga baka san ido ne ba zai fito baka sani ba da haka ka dauko tun daga bacin ka na kare kana da bukatar ka jero salloli guda goma sha wani abu sannan ka rama su da haka idan ta kaida da mutum zai rike na eh dama ka'idar shi ne bacci na karshe da kai cikin rigar shi da ake bukatar ka tuna eh a in tambayar wannan rigar da ka gama ne a jikinka tambayar ana ita ce yau kai bacci na karshe da ita alabarin shekara ce da sauri kaga idan tun shekarar da ka wuce kuma tsawon shekara wata janabar bata gitta ba baka yi mafarki ba baka kwanta da iyalinka ba wani abu faru ba kai wankan sarki kaga kenan tsawon shekara za ka yi kana mai kana mai da sallarta ita kawai abin da za ka yi akari ita wannan rigar a karan kanta yaushe ne na yi bacci na karshe da ita ina ka'ida da mutum zai kula da haka wannan rigar satin da ya wuce ran laraba na sata da na tashi daga bacci sai na sille na sa wata ban sake ɗauko wata ba sai yau kuma aka yi rahin sa'a mutum a wannan tsawon satin bai kwanta da iyalinsa ba in ka kwanta da iyalinsa wannan janabar ta ɗauke wata ta baya ko wata take tsakani kawai ta za ta yi amma daga wannan misali na laraba ga mafarki ta yi alhamis mutum ya kwanta da iyalin shi bai sake sa rigar ba sai wannan laraba ɗin ka ga matsalar ta kawai tsakanin laraba ne zuwa kwanciya da ne zuwa kwanciya da iyali saboda bayan wannan akwai tsarki ka ci gaba da abin da kake ciki a cikin tsarki kai amma idan mutum bai kwanta da iyalinsa bai sake falci ba ana kaddara kenan da yi wankan janaba ba tsawon wannan lokacin da haka yana da bukatar ya nemi wajen sallar da yake tsakanin su wallahu ta'ala alam da haka yanzu mun rike ka'ida guda nawa guda hudu yadda ake samun janaba hanyoyi guda biyu fitar mani na al'ada ko kuma dai kan kafiyar mutum ya shiga cikin farjin mace wannan ita ce hanya guda biyu idan mutum ya ga tufa mani a jikin tufafin shi ko mutum a mafarki ya ga gahi yana kwanciya da mai da ya falka babu komai a jikinsa wannan ba janaba ba ce mutum ba zai wanka ba wanda kuma ya samu busasshen mani a jikin tufafin shi wannan shi ne dai mutum ya yi wankan janaba sai ya maimaito kuma duk sallolin da ya yi su kafin wannan wankan janabar matsawar wannan rigar tana jikin shi ko kuma da wannan rigar a jikinsa wasu suke dauke da mani wallahu ta'ala alam sai kuma ake wankan janaba da me da me ake da bukata matsayin wankan janaba sai ma da sai mana faslun wani sabon bayani fara'idu bukuri ko bukuri sai ce farillan wanka yace fara'idul husni faridan wanka abubuwan da su ne kawai dole sai ka yi su in dai ka yi su ko menene in baka yi ba wankan ka ya zama tsaftatacce wankan janaba ya yi yasa in kalli addinin musulunci ba wahala insha Allah in kalli faridan wannan wanka din ba wanda zai zo ce da wankan janaba ba fara'idul husni sai ce anniya abu na farko a samu niyya lalle zuciya ka gaya maka wannan ruwan da kake sawa a jikinka ba wankan fita ofis bane ba wankan ado bane ba wankan ga wajen budurwa bane wanka ne zan yi yana da alaka da addini dan abin da ya fito daga jikina wani ake so zuciyarka ta gaya maka ina ce anniyatu inda shuru'i a samu niyya yayin fara wanka din wal fawru a samu kulawa in ka fara zuba ruwa a jikinka to kar ka tsaya har sai ka kare wankan janaba ine fawru a wajen muna ce miki ne gaggawa ko wa jalku a cuccu da jiki wal umum kuma ko ina ya samu ruwa ine game jiki da ruwa da haka farilla wankan janaba guda hudu ne kawai niyya lokacin da za ka fara wankan janaba din kulawa ko gaggautawa cuccuɗawa da gane jiki ko ina ya samu ruwa a jikinka duk wankan da kai in dai ya haɗa waɗannan abubuwan guda hudu sunansa wankan janaba kowane wanka ne kai in dai ka samu niyya ka samu kulawa ka samu cuccuɗawa kuma ka samu haɗin jikinka da ruwa ko ina taɓa ruwa a jikinka ka sa hannu ka dirza kuma da ka fara wankan ka mai da kai kuma ka ambaci niyya ma'ana jikinka ya gaya maka wani wanka ne za ka yi wankan janaba ne ko wankan haila ne za ka yi ko wankan nifasi ne za ka yi wanka na wajibi ya samu wajen addinin musulunci za ka kenan mun rufe wani akwai da zai ce ba zai yi wankan janaba ba kuma sannan idan na sa ka titi ka titi waye zai gwada min yadda za a yi wankan janaba ba amma farilla kadai yake bukata a cikin wankan yanzu kan janaba za mu same ni ne duka jawabin da adadi za mu same ni duka sunna ne duka hanya guda uku wanda yafi kowanne sauki farilla kawai yake so a wankan na bismillah na na kamar ya na na goge na wuce aka wai ka tsinda mage a ciki na sai ka fito kada a yi farila ɗaya na samun sauri goge na wuce to ne tsinda mage a ciki na fito na samun farila ɗaya ya yi zato sai na biyu to ina ga wani karbe ka na'am na'am na'am na'am guda biyu eh na'am yawa umum kenan ko na'am ga duk da na'am na'am na'am duka zaben da suka yayi idan zaka yi wankan da na babu saniya bisa kawai wannan harilla kawai za ka kula da ita kogi na tafiya kamar yadda malam sun ba da misali da farko ko in kai niyya zuciyarka wannan tsindimar da zai wankan da na ba zai to wankan tsindimar kanka abin da ake da bukata kana fito kana tushu da jikinka ka ga ruwa ya taba ko ina a jikinka ga tushu dawa kai ga niyya ko kana fitowa bakin kogi abinda aka ce ko ana bukata shine ka samu ruwa ka wanke iya kafidan sawu ta kawai kenan wankan janaba yayi idan a shawa ne kawai kana zuwa gindin shawa ya zuce ka ta gaya maka wankan janaba za ka kawai ka sake ta ta kawai tana zuba kana jirzawa tana zuba kana jirzawa in ka kare kawai ka dan dinga kabar ka kawai ka iya ka'idan sawu ka ne wannan kawai ka iya ka'idan sawu wankan janaba ya samu ba wata alwala da za ta yi a wangan da na ba sama yake da alwala kware da gaske a a yanzu na ce wangan da na ba za mu same ne ta fuska guda uku ko yadda al'adar ya raba karatun haka muke so mu raba karatun ribar mu kuma shine mu gane cewa kowane wanka kai zai halatta ma kai ayyuka na ibada da haka yanzu misali da na bude shawa ko mutum masu irin dan tire din nan ko dan waye ko su yi a gida an suka ma da ruwa mutum ya zo da janabar shi sau da kai bismillah ta tsundumu ka goge ka goge ka goge ka fito ka wanke kafar ka tsafkara sa riga ya masallaci ko kai da liman wankan janaba yayi idan kana da wankan janaba ai baka bukatar kai Allah na to ai abin da ke kana lafiya ko ne na so yake nan wani abu da ne zama kai amma yanzu ba abin da na na na ita alwalar da kake so kai me matsayin ka a wankan janaba suna ce ai da nace maka zan yi wankan janaba ne duk kallon farilla in aka ce farilla ne abin da dole sai kai in ba kai ba wankan bai yi ba in sun samu ko ne ne ba kai ba wankan ka yayi to idan ina da wankan janaba ai wankan janaba a ilmin sa sama yake da alwala da haka idan Allah za ta bani dama in yi sallah ya kamata wankan janaba ya bani dama in yi sallah kwarai da gaske duk da ba shi muke magana ba da haka yanzu duk da farilla dama amfani da mu kan kalle su dukkan sufofin guda uku ile kan samu ilimin da ya bayan ɗaya kowanne mai matsayin shi da haka yanzu ko ina zuwa da na buɗe shawata ko da sakin ruwa su kawai ko ina na saka na zurje kafata ina sa riga ta duk duniyar da kajin Allah dan kai sallah karwafiya ce ba ta bukatar sai kai Allah in dai an samu niyya ka game jikinka da ruwa ka cuccuda cikin magana ta kare anniya alfuhu wa jalbu wal umumu in dai waɗannan abubuwan kusa sun faru to duk aikin da ake na ibada da wanka ko da alwala wannan abun zai baka dama kai sallah yanzu mun samu sufar wankan janaba guda nawa guda ɗaya ko in kai wannan kai wankan janaba kuma zai baka damar kai kuma siffa ta daya farilla kawai muka kalla a cikin ta siffa ta biyu sai yace wa sunanuhu sunnoni wanda in kai ya ja ma bukata wannan kai zai kara wa wankan naka ne daraja shine bambanci da haka da sunna shine mataki na biyu sai yace wa sunanuhu ghaslul yadaini ila al-quwaini kal wudu'i siffa ta biyu shine mutum kana zuwa ga ruwan ka to kafin ka fara komai ka zuba ruwa ka wanke hannun ka zuwa wuyan hannu kamar za ka yi alwala wani abun sunna ne wanke hannu ko sai ce wal babatu da kuskurar baki wal istinshaku da shaƙa ruwa wal istinsaru da fatewa wa ghaslu simakhil qudmi da wanke kofar da take cikin kunne mana zo abin da ba fatar kunnen ka ba akwai kofa da kake ga kunnen ko to ka dan lima hannun ka dan gota ka dan wanko wani abu cikin ta wannan abin da ake magana a matsayin sunna sai ce dai ismail udni sai ce wa hiya suqubatu dakhilatu fi ra'si ita ce kofar da take wucewa cikin kai ita ce wannan kofar in aka hura sai wani abu zo ta kunna hagu ko in ka hura ta kunna hagu inda wani abu zai fito ta kunnan dama ko da ita wannan kofar da ake hurawa asibiti ita da ake kira sunnatul ujni to ka dan lima dan yatsan ka ciki ka dan girza wannan sunna ne a wankan janaba sai ce wa amma safa sahfatul ujni yace amma fadin kunne ita wannan fadar ta kunna fa yajibu ghaslu zahiriha wa batiniha wajibi ne cikin ta da wajenta sai an wanke cikin kunnanka bayan kullum ka wannan ko ina ka sa ruwa ka wanke yana matsayin wajibi amma ita wancan kofar da za ta dan wuce ko ba za ka kwarara mata ba ka dan sa yatsa ka dirzo ta wannan abin yana matsayin me yana matsayin sunna in muka kalli wannan mun samu siffar wankan janaba ta biyu za ta bambanta da wata yanzu an ka gwaki din shawata ko sai na sa hannu na wanke sai na kurkura baki in shaka ruwa in fato in wanke fuskata in wanke hannuna haka shikenan kamar sauran alwala ko bai ma fi sauran alwala ba wanke hannu kurkurar baki shaka ruwa fatewa sai kuma mai ƙofar kunne ka sa mata ruwa ka wanke ina wanke fuska bata fito ba ko ina wanke hannu kago su bangarori ne da kamar ruwa ba lalle bane ya je musu kai sai kawai da aka bukata kurkurar baki shaƙa ruwa hacewa kofar kunnen ka kai sai kuma ka saki shawar ko ina sauran jikinka ka jirza wannan kayi wanka ne ne ne mai sunna da haka aka zo ba da grading din ku a sunnace idan wanda ya saki fawa ko kai sai fa fa fa inda ana da lada goma to wata kirkai ka samu lada talatin ko arba'in ko hamsin saboda ka ƙara wasu ayyuka da suka ne suka nuna kulawa sama da shi wanda bai wancan na farkon ya yi shi mun fahimci wannan sai ce wa fada'iluhu mustahaban ita ce ko mataki na ƙarshe na wankan janaba in kai wannan matakin da yafi kowanne daraja a wankan janaba sai ce al-bidayatu bi ghasl an-najasati in za ka yi wanka mai matsayi shine kana zuwa ne da inda najasar ta fara nan za ka fara wanke da haka da kazo mutum ya kwanta da iyalin shi za a samu wasu gurare da za su faci area a zakarin shi wani bangare na jikin cinye shi za a iya samu duk da na ba ta taba to in ka zo ka fara sa ruwa ka tsaftace inda wannan gurin ya taba wannan shine mataki na farko yana ƙara a wankan ka ne tsafta da kulawa wannan ka ga da gani ya hume na biyu kulawa ya hume na farko ne ya hume na farko kulawa da haka to wanke inda najasa take wannan mataki ne na farko mustahabi ne a wankan janaba summa zakaru sannan mutum sai ya wanke azzakarin shi fayanwiya indahu daidai lokacin da zaka wanke azzakari to tun daga nan ka fara gaya wa kanka cewa fa wankan janaba ne zaka yi lokacin da kake mai wanke azzakari bayan mutum ya wanke azzakari ya samu sarki ka bar na alwala kenan ko me ya rage masa sai ce kuma a aba'il wudu'i marratan marratan daga nan kuma sai mutum ya wanke gaban alwalansa kibi na farkibi dai dai dai dai duk wata gaba da kafan kana wanke a alwala to sai ka biyo ta ka wanke sau daya wanke hannu kuskura baki shaka ruwa fatowa wanke fuska wanke hannun dama hannun hagu shafar kai jiyowa da shafar kai in ka samu wannan duk gabar wala ka wuce ta ana jingirce gaba ne sai a gari ake wanke ta a wankan janaba da haka in kai wannan ne kamar kayi alwala ne ko amma kuma daidai lokacin wanka kake so kai to daga wannan sai ce kuma a'ala jasadihi daga nan kuma sai mutum ya wanke saman jikin shi ita ka'idar idan aka zo alwala an wanke hannu an yi komai daga shafar kai da shafar kunne shi ne aiki na karshe ko to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai shafar kai a alwala an ya dauki ruwan haka lemar da take hannunsa jiluga can sa yake haka in ya jiluga can so yake wannan lemar ta hannunsa sai ta taɓa ko ina shi yasa hadisi yake cewa hatta idza wanna annahu arwa basharatahu sai da ya tabbatar cewa ya jika fatarsa ta jika da aka ce sun ma afada ala ra'sihi salatan sannan sai ya fara da ruwa akan sa sau uku kuma sannan muka wuce Allah aka ce al-uznani min ar-ra'si ko kai suna tafira da kunne da aka to in ka dauki wannan ruwan da zaka yi shafar kai ko ake ka dirza ko ina a kanka wasu malaman suka ce lokacin da janaba ta fito daga jikin dan adam kowane gashi jikinsa budewa ke kowace kofar gashi budewa take da haka to kana tayi da wankan janaba ko da ka zo ka ɗauki ruwa fa sai ka zuba a kanka sai suka ce wannan gumin ruwan da wannan hucin ruwan tunda kofar jahin ka buɗe take zai samu dama ya shiga cikin jikinka wannan gumin ruwa wasu malaman sai suka ce wannan yana iya sabbaba wa ɗan adam ciwon kai mai tsanani kawai zai ji mutum kansa yana ce bai san me ya faru ba saboda kawai wannan barin gumu wannan ruwan na wankan da na ba ni daga cikin kwakwalwarka ko na daga cikin kanka yasa to a sunnata in ya dauka zai shafar kansa ya dirza kan ya dirza ya dirza da ruwan da ya wuce na shafar kai ba wannan zai bada dama duk wata kofar gahiri ta bude sai ta koma sai ta rufe da ka ka kwarara ruwa yanzu kawai a kanka zai sauka amma dai ba mu tabbatar ba a ilmance ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba ko a sashen wasu malaman ne zai iya zama daidai zai iya zama kuskure wallahu ta'ala a'lam da aka ce lokacin da ya zurza kansa ko ina ya samu lema to sai ɗauko ruwa sai ya kwarara a kansa sau uku wanda zai haɗa har shafar kunne da kofar wannan kunnen gaba ɗaya ka wanke yanzu iyaka area ina area kanka to sai ma da yace kuma a ala jasadi mustahabin shine mutum ya wanke saman jikin shi in kana wankan janaba kana so ka samu lada na mustahabban to saman jiki ake wankewa kafin kasa sai dai rikicin ina da zamu dauka a saman jiki kuma eh yanzu mun wanke kai abun gama da kai daga kafada zuwa ciki a kuma ala da sai yanzu kawai saman jiki muke nema daga kafaɗa abin da ya zo tsantsa ko to in mai raba nan za iya ɗauka haka daga kafaɗa abin da ya zo tsantsa shine saman jikin ka ko to ana so ka wanke daga kafaɗar ka zuwa tsantsa kafin ka wanke daga tsantsar ka zuwa kafar ka da kan kana so ka samu cikakkiyar sunna in ka ɗauko ruwa ka zuba a kafaɗar ka tun daga sama har ƙasa wankan yayi ba ne amma sunna so ake in ka kwararo in ka zo daidai nan sai ka tsaya sai ka koma ka sake ɗaukowa in ka zo daidai tsantsar ka har yau sai ka tsaya saman jikinka ya haɗu inda za ka buga a ce ma kamar mari ko sama a wanke kasa da da ko to wannan hanyar siffa ta farko shi ne kuma a'ala jasadihi mutum ya wanke saman jikin shi wa taslitu ghaslir ra'si sannan a wanke kai sau uku wanda duk mustahabi ne sai ce wa taqdimu shaqqi jasadihi al-aymani da kuma gabatar da tsagin jikin shi na dama to in ba ka da mustahaban wanda guda biyu ne zai ba saman jiki da kuma wanke tsagin jiki na dama inda zaka abu kowanne ya yi aiki kina da bukatar in dauki daga kafada ta zuwa tsantsata ko sai in wanke tsaki na dama gabanta da bayan ta tsaf sai kuma dauki tsaki na hagu gabanta da bayan ta tsaf wannan ya bada damar gabatar da dama akan hagu kuma daidai lokacin zai bada damar in wanke saman jikina kafin yi mai kafin wanke kasan jikina to in ka gama da iya sabon barka yaka da ka dauki kuma daga gefen tsantsarka ta dama sai ka jirar da shi kasa gefen tsantsarka ta hagu sai ka jirar da shi kasa shi ne ce wata kadimu shakki na sadihin aimani sai ce wata kalilul ma'i alal ahabari da kuma karanta ruwa akan jabbai amfani da ruwa dan kadan a wajen wankan janaba wannan mustahabi ne ana so idan mutum ya ga wankan janaba ruwan da zai yi amfani da shi ya zama to ya takaita shi ina wani lokaci wani sahabi yana karatu sai yace ai in ka samu mudu guda daya mudun nabi guda daya ya ishe ka alwala yar wannan karamar bujar da miki alwala da ita ko yar bujar da miki alwala da ita za a je ka wankan janaba da kada za ka yi wankan janaba ka samu zarkoki guda biyu ka shiga ban daki wanda yake da polisa sai shi ka samu lada wanda yake da rabin polisa a polisa polisa kenan ko sai bi ka samu lada matsawar cikin ku zai tsaftatu matsawar cikin ku zai gyaru ita ba a cewa ga adadin ruwan da za ka yi amfani saboda mutane suna bambanta wani dan hutu ne wani yana da faɗi da yawa ko wani dan tsororo ne wani da kiba ne wani daga gona ya taso wani daga AC ya fito ruwan da aka bata dole bambanta wani yana da daga gona da ya dan bace ya kwana yi kafin ya fito masallaci kuma ya biya ta office wani ko misali daga Abu da ya ya AC yayi komai duka yasan kwanta da iyalansu ruwan da ne gona zai bata ba irin ruwan da ne Abu bane zai bata da haka kenan ana takaita ruwa kusa bukatu wanda zai tsaftace jikinka ya gyara ma jikinka na yayi daidai mutum yana da bukatar wankan tsafta yana da bukatar wankan janaba ko duk wanda kai ya maka daidai sai ka fara yin wankan sabulu ka gama daga ba ka zo kai wankan janaba ko kai wankan janaba daga ba ka zo kai wankan sabulu wanda ka ji ya fi maka daɗi a rai shi za ka yi wanda ka ji kana da buƙatar ka gabatar zo da gabatar insha Allah ba matsala na eh me ne same ta mutum ya fara wankan janaba sai ya zo wankan sabulu daga baya me zai samu sallai na na kun yi shafa ba an wuce a baya ko an wuce suke warware alwala ko wajen wa masu zakar a malikiya ko sai muka yi bayanin duka mazhabobin malamai guda uku amma wannan yin shafar azzakari wata irin shafa ce take warware alwala yanzu ni kawai wanka na nake a cikin wanka na ba an kara ba sai hannu na taba azzakari na yadda ya samu alwala ta tana na lafiya kalau da ka ko ka gabatar da wankan janaba a farko ko ka gabatar da wankan janaba a ƙarshe matsawar ba sha'awa wacce ta sa ta zama zakar ka wanda tana lafiyar ta kalau kuma za ka yi sallah da ita da haka dai a gurguje ko kalla wankan janaba kallon farilla sunna mustahabbi wa ka kada uku muke da akwai farilla ina yin niyya kawai shi a shawa zan saka ko in tsunduma a kogi ko a fi mu in jirgin da jikina kuma kada ɓata lokaci kada sai na awa ɗaya ko awa biyu minti biyu uku ya isa in ka fito wanke kafar ka wanka yayi siffa ta farko siffa ta biyu wanke hannunka ko kura baki shaƙa ruwa fashewa dan duka kofar kunnanka sai ka fashe da sakin ruwa kamar a wanka na farko siffa ta biyu ta yi a sunnace siffa ta uku fa in wanke inda najasa take in wanke azzakari na in yi alwalata irin alwalata sallah sannan in gwamnati wanke kaina sau uku sannan ɗakin jikina na dama zuwa tsantsa ɗakin jiki na hagu zuwa tsantsa daga ƙafa tsantsata zuwa ƙasa sannan daga tsantsata ta hagu zuwa ƙasa sai mutum ya koma gefe sai sa buta sai ya wanke iyaka idan sawunsa duka haka aka samu kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi lokacin da ya wanke kafa yana komawa gefe ne kuma sai sa ruwa sai ya wanke iyaka kafarsa ita ce karayen alwalarsa ita ce kuma karayen ne karayen wankansa daga nan kuma sai manzon Allah dan tarka ruwan da yake jikinsa haka hadisin maimuna ne kowace ce ba manzo Allah sallallahu ya gama wankan janaba sai ta meka masa dan shawul haka ko wancan tsumma sai ta ce falam yuridku bai karbe shi ba ko bai bukace shi ba sai ce fa ja'ala yanqudu alma sai shi ga farfa ruwa ta ta tsotso ta haka ya farfa ruwa daga cikin sa sai da ba zai sa ba ruwan sa kuma na ruwan ya sake bata masa kayan sa da haka ana da bukata ta dan fate ka ka iska sai ko mutum ya sa kayan sa sai shi gaba da sauran ayyukan sa na ibada wallahu ta'ala a'lam da haka kenan da za ka kalli siffa ta farko siffa ta biyu siffa ta uku bai kamata ba samu da yace ba zai iya wankan janaba ba ba na ji za ka wata abu da zai baka wahala sai a yadda kai wankan janaba in dai ka samu niyya jikinka ya haɗu da ruwa ka ci cuɗa ka gaggauta wannan wankan janaba ya ka yi kaza a guje a farko damace a farko ko mai kai in dai ruwa ya ko ina a jikinka wankan da na baya samu da ka sai mutum na bibiyar karatu na saurar abubuwa zai wahala wata matsala in dai sunan da ta addini ta daga masa hankali ta tada masa hankali wallahi ta'ala ala sai babu wani hukunci da yake leke da wankan janaba yace wa man lasiya lum'atan wanda ya manta da wata lum'a aw udwan min ghaslihi ko wata gaba a cikin wankan shi badar ila ghaslihi hina tadhakkarahu to sai ta sai ya gaggauta wanke shi a lokacin da ya tuno shi walau ba da shahrin ko da bayan wata guda ne wannan suna kaddarawa ne suna kaddara abin da yake da wahalar faruwa ne amma da kana wankan janaba sai ka manta ba ka wanke hannunka na dama ba kana da bukatar ka fito ka dauki buta ko kana fito sai ga yaro zai je fada wuce ka dauke ka tsaya kana ba ka fada sai ka manta sai bayan sati ya kasu da to ani da na fito in karasa ruwa in wanke ban kara ba yanzu kaga iyakan hannunka menene gaba ce cikin gabbai na wanka baka wanke ba to lokacin kana tunowa ko kuka zaka dauka sai ka wanke hannunka matsalar shi ne dai kawai a adama sallah qabla mutum zai yi da duk abin da ya sallata kafin wannan eh ko da bayan wata ne yadda ko zai yi mata sauki sai ce wa in asarahu in ko mutum zai jinkirta wanke wannan gabar da ya tuno ba da zikiri a bayan ya tuno sai ce ba kala zikiri da wankansa ya baki sai ka tuno cewa akwai gaba baka wanke ba zaka ce ba kuma in naji sallar magariba na wanke wannan jinkirin da zaka yi to kuma bata wankan janaba wankan janaba yanzu gaba ɗaya kake da bukatar ka fake sannan kuma ka rubuta duka abin da ka sallata na wajen wankan janaba duka sufar duka sufar iri ɗaya na'am da juma'a da janaba da haila da nifasi duka wankan duka iri ɗaya ne duka ko ka kalli farilla ko ka kalli sunna ko ka kalli mustahabi abin da yake bambanta su kawai wannan wankan juma'a ne wannan wankan janaba ne wannan wankan idi ne wannan wankan haila ne wannan wankan nifasi ne za ta yi wannan shi ne ko abubuwan da suke bambanta wallahu ta'ala ala na'am kamar zaka bai mamara da tsaron karatu na'am yace wa in aqarahu in ya jinkirta wanke wannan lumar ko gabar sai yace ba da zikiri a bayan ya tulo sai ce batala huslihi wankan sa ya baci fa in kana fi a'abadil wudu'i in gaba ce ya mance tana cikin gabban alwalai gaba da ka mance baka wanki a alwala ba kuma sai kai sa'a wa sadabahu huslul wudu'i kuma sai wankan alwala aka yi sa'a ya biyo ta kan shi ya ci karo da wankan alwala ko wankewar alwala sai ce a za'ahu wanda ya isar mashi kai da za ka zo ka biyo mai wanka mai mustahabbi da haka ka alwala a alwala ka wanke hannunka har ya kawo yan hannu ko ko guyar hannunka da ka zo kuma kana wankan janaba kuma sai ka manta ba ka wanke da janabin ba zuwa na kaga a farko kai a alwala amma a wanka ne ba ka yi ba to duk da kayi sa'a a alwala ka wanke hannun wannan shikenan kaka lafiya kalau ba matsala ruwa ta sha na in in ka manta in baka manta ba sai ka biyo ka sake wanke jikifi na biyu wannan ne ku dacewa wallahu ta'ala ala bara mu karanta wannan fasalin a gurguje sai yace fasalin wani bayani la ya ilmin junubi dukhulul masjidi baya halatta ga mutumin da ke da janaba ya shigo masallaci illa abiri sabilin ko in ba wucewa ba ta kama ba ko mutum da janaba ya shigo masallaci ana ba zai muna karatu mutum da janaba yake ba ko karatu ya wuce ni to wannan bai halatta da shigo masallaci ya zauna sai dai jira a waje ko a can gefen masallacin ya gama karatu ya amma da ya shigo masallaci yana da janaba wannan haramun ne da nasin qur'ani baya dace a mutum sai dai kawai idan hanyar gidansa ce ta cikin masallaci wannan ne baya da za'a yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan duk hanyoyin gidan sahabbai suna da alaka da cikin masallaci da ka wani da zo da wuce zai wuce ta gidansa gaba ɗaya yake fita masallacin ta kofar ku da wuce ta kofar gaba kuma zai ga cikin gidansa shi yasa manzon Allah da ya zo da sosai yake cewa duk waɗannan kofofin da suke masallaci ku toshi kofar kawai da za a bari kofar Abubakar Siddiq wannan ishara ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan cewa duk wanda aka bar masa kofa hi a matsayin wa za a bar mashi da aka akwai kofa ta kofar da za a bari kofar abubakar siddiq ne a matsayin sa na limami ne yake da kofa ta musamman da aka daga gidansa sai cikin masallaci da aka ta a wannan zamanin ne aka bada dama tunda mutum kofar sa cikin masallaci take kuma ya samu janaba kuma ba ruwa a gidan ya za a yi dole ka ganke ya fito ta gidan ya shigo masallacin sannan ya je samu ruwan da zai da zai wankan janaba yasa hadalatun qur'ani sai ce wala junuban illa abiri sabili ko mai janaba ba amince masa shiga masallaci ba illa abiri sabili sai wanda zai wuce ta hanya dan wata bukata da haka ma yake mana to baya halarta da mai janaba shiga masallaci wala qira'atul qur'ani ko karatun alqur'ani baya dace ga mai janaba illa ayata wa nahwaha sai da aya ɗaya ta ko makamantiyarta a'udhu billahi bismillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah wannan duk suna da alaka da ne kamar ayoyi ko wasu azkar to irin waɗannan ne ake da buƙatar ne mai janaba yi amma kawai da janaba ka da kuma kuma ka baka har kai kafa saboda kai wuri gangara ne ko buna ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim a ba zai yi ba ko buna ne idan karatu ya sako a gaba wani buna idan bunan ya kai kare yana tsugunne yana karatun qur'ani shi bai da lokacin da zai fata awa ashirin da kuɗi da haka ko bacci yake yana kokari yake mafarkin karatun da yake to amma a tsarin addinin musulunci in dai mutum na cikin janaba to ba a dai karatun qur'ani sai ka saurara shi yasa aka ce to kana da janaba mutum ya gaggauta fa bada ranna bi ghasliha haka ba bai nuna ta habari sai ko kana samun janaba sai ka gaggauta ka wanke ta da iyalin ka ne a mafarki ne kana samu gaggauta ka wanke ya fi ba mutum cikakkiyar kamala to kana wannan halin ba a so mutum yake amfani da kalmomin alqur'ani sai dai abin da yake da alaka da azkar ka fito sai ka ga kamar za ka faɗi ko kai tun tuni sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani aya ta alqur'ani to amma saboda neman tsari ko wani zikiri da aka karanta a lokacin wannan babu laifi za ka yi gaban ɗaki ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wa al-khaba'ith amma dan bismillah din wannan ba matsala din ka bismillah abu ne ne yanki na aya cikin alqur'ani wa innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ko bismillahir rahmanir rahim barkun suratul fatiha wannan duk suna matsayin ayoyi a cikin alqur'ani wannan babu laifi ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan babu laifi illa al-ayata wa nahwaha sai ma laifi lit ta'awudi wa nahwihi ita ma dan neman tsari da makamantan shi sai hukunci na biyu na kuma karshe cikin fasalin sai ce wala yajuzu baya halatta liman la ya kadiru alal ma'il bari ga wanda ba shi da iko akan ruwa mai sanyi ma'aurata wala ya tuzu baya halarta liman la ya kadiru alal ma'il bari ga wanda ba shi da iko akan ruwa mai sanyi ba zai iya wanka da ruwa mai sanyi ba an yi a ce zaujata hu ya kwanta da matar shi duk mutumin da ba zai iya wanka da ruwa mai sanyi ba baya halarta ya kwanta da matar shi ya zai kenan aure firi mala yace ba zai kwanta din ba hatta yu'iddan ala har sai ya tanaji makamashi ko ababen bukata anan suna ake kira ala shi ba zai iya wanka da ruwan sanyi ba amma yana da bukatar ya kwanta da matar shi kuma ga sallar asubani tsakanin shi da rana ya za a yi sai ka samu zindime mai falasirin da amare suke zuwa da ka suka da ruwan zafi wannan yanzu na zamun ke za a falaja zama ne ya zama ala din sa ko kuma da ka tashi za ka kwanta ya ka samu kananzar din ka suka yi tam da kananzar kuma tsariyo ka suka yi tam da kananzar ka a yana ka aji yanzu ka samu ne ka samu ala in ka aka kira a salatu kairo mina nabi ko kiran sallah ta kare ka karta ta kafin a kare ruwan zafin ya ta bazo sai kai wanka sai ka tafi masallaci ko ka samu ice da makamaninka da kananzir ka sai ka tukunya da zuba ruwa sai ka dadi ko wata kada ne rage saura miki a hirin a kira sallah yake ne ka falla mata tana da fasa kai ma kana da fasa hatta yi idal ala na har sai mutum ya samu makamahi yace illa an yahtalima sai dai idan mafalki ne kawai yayi falati a alai bai ba komai akan shi wannan shine malamai suke bada ko mafalki kai da matar ka ko ba kai da mata sai kai mafalki kana gaika sai ka ji liman yana kira da kiran sallah ko an ce Allahu akbar Allahu akbar ana ta da iqama in ka tsaya ba za ka iya wanka ba in ka tsaya dafawa ka saba sallar jami'i barin ka za ta yi yanzu ana haika iyo ce ma haika ka kuma masallaci baka da problem a wannan hali da haka babu danganci da za a kama ka da ni baka tafi da za a kama ka da ni wannan ka tafi kai a saurayi ne gaba ɗaya yayi wa ai ko yayi yoko yana jira abin da Allah madaukakin sarki zai hukunta masa yayin mafarki kaga kenan da kafin ya fito cikin dare fara nema ina zai samu kananzir ina za a taimaka masa da ruwan zafi ina za a yi kaza wani har garke ya waye sai karfe da ake buɗe gidansu da ka wani yanzu yace mama yayin tafi masallaci wannan ba matsala amma majidanci mai aure garaje ne kuma mutum ya kwanta da iyalinsa ya san ba zai iya yin wanka da ruwan sanyi ba kada mutum ya kwanta da iyalinsa ne sai zai yi mama yayin da tafi masallaci ita garaba ba taimaka mama kawai ga wata yi mafarki ne wannan ba hida mata akai wannan ba hida ta sai yau kuma mafarki zan yi ko kuma mafarki zan yi wannan ba a hiryawa amma kwanciya da iyali wannan mutum da yake kimtsawa ya tsara da haka sun tsara shi daidai lokacin da za ka samu abin da zai baka dama ta wanka da ruwan zafi wallahu ta'ala alam abin da muka faɗa daidai Allah madaukaki sarki a fara da mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana daidai domin gyara da aiki da abin da ya dace din subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah rabbil alamin na'am wa alaikum assalam na'am na'am Na'am. Eh. Na'am. Wanka da ruwan sanyi ba ko? Idan Allah ya gani ba da gangance ba insha Allah zai tafi masa ya tafi masallaci. Sai dai Allah madaukakin sarki na kallon niyoyinmu ne kuma ba a masa wayo. da haka in kayi abin da kake ga ya dace kuma sai Allah ya kaddara wata laruwa ta girta shike nan wannan babu laifi insha Allah sai kai tawo ka tawo masallaci na kamar mai paralysis haka na na to shi a sunnace ana so an gosu duka wanka tare da amaryar shi ana son wannan an kai maka amarya to in kuɗa za ku yi wanka ni kenan ka ɗauki ruwa ta ɗauki ruwa ku je ku yi wanka amma tana tuɗa jikinka kana tuɗa jikinka wannan shine abin da ake da bukata amma ba tana da larura misali ko paralysis ko wani ciwo da ba zai iya wanka ba ko wani abu kuma janaba ta kama shi wannan mata santa masa wankan janaba ya wanku amma dai ba irin wannan bane to ka tuɗa jikinka matar ka tuɗa tuɗa jikinka ku wanka a tare wannan babu laifi ya inganta Allahu ta'ala ala wa alaikum assalam sai ai zuwa halama samu da mutum da ke awa cikin sa Allah ko to ya ta wasan yadda ya saba idan ba zai ta wai ya ta wasan yawan koyi ko babu da amma inda yake jikin kan Allah da zaka yi saba sai dai na Allah Allah maka ya dan maka lallan hannu ko na akan na na na na shi dai karatun ya dauke mu ne a siffar yadda za mu siffanta wanka wanda yake na wajibi amma abin da ba a so shine duk ruwan da yake tsaye yake tab a guri ɗaya baya fita ko ina to wannan ba a wankan da na ba a cikin ta kawai zaɓi na kwaye ne za a yi a samu siffar wankan da za a bi wanka da yake na wajibi za ka ta samu ɗan ƙaramin kwanci duk ko za ka iya wankan da na ba a ciki saboda za ka iya buɗewa ruwan ya fice ka sake zuba sabo a cikin ka ko irin ɗan tire da ake wanka shi ma za ka iya buɗewa ruwan ya wuce amma kamar kwalci wanda ruwan sa yana na haidai ya kafe a gurin to wani ne ba a wankan da na ba a cikin sa sai dai kokar ka ko ba ke ci malam wa alaikum assalam na na wallahi ban san ta ba ko ban san na na ok siffar wanka da muka siffanta na wajibi ko abin da ake ta in kai wanka a sumin fulto abin da ake ta kawai kafar ka ce kawai ake wankewa shi ya ka'idar tsawon ka ne kadai ake wankewa saboda sunnar manzon Allah yana komawa gefe ya wanke iyaka kafar shi amma sake sabuwar alwala ne ba san ka wankan da nawa ne da kai alwala kamar mutumin da ya je maka ne fa yayi umara da aikin haji kuma an tazo birki da dawo zai taho wanke ta kai wallahi na manta ban yi umara ba so nake in koma in yi umara ai aikin haji da umara ka ali ya kuma ya wuce umara da kake tsammani misali a hankalta ko kamar mutumin da ya samu ya ya aura kuma za a yi tunanin baiwa ko ka samu da na aura kuma za ka ji tunanin ka auri baiwa ai ka ajin ka wuce na baiwa Allah ya hore maka ka auri bai ɗaya kuma kake tunanin ka auri baiwa ajin kamar ya wuce wannan na'am wa alaikum assalam na'am na'am a wallahi ban san ta ba idan mutum na da janaba wankan sabulu ba ya wadatar a ina ba mun ita ba ita akwai na leke da wannan ne na ita akwai abin da suke kallo saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada a wajen wankan ja bana wankan gawa aka abin wa take da suna magariya a cikin ta magariya tana bada nau'i ne na kumfa sai suka ce to ko wankan da laban ne kana tuttudawa kana sawa kana tuttuda kana sawa wannan zai wadatar maka sai dai Allahumma illa misali kawai abinda nake sa sabulu a gurin kawai a matsayin tuda ne nake amma ruwan kan jaraba ta wata kila yana buta ko wani abu wanda wannan sabulun baya alaka da shi wannan kuka ga wankan jaraba ne tare da wankan sabulu wannan ba matsala a cikin amma kawai wankan sabulu haka kawai tsirara sai wajen zama ka wankan janaba wallahu ta'ala ala wannan bana ji a samu inda haka za ta wadata wallahu ta'ala ala وعليكم السلام نعم نعم نعم نعم نعم to ko da matan da suka zo wa'azi cikin masallaci da yawan su za ka ga suna komawa gefen masallaci in ka ba ana wa'azi da abin za ka ga mata suna dan tsayawa a gefen masallaci ba sa shigowa to ba a tambaye ku ko me yasa ba ku shigo masallaci ba sunan suke ba ta amsa cewa suna cikin wani hali da yasa ba su shigo masallaci ba kuma sannan hukuncin mai janaba yana bambanta da hukuncin mai haira ko mai nifasi ita haira dukkan ajin a janaba dukkan matsalar ta minti biyu ne ko minti uku ta magance ta a yayi tsawon minti goma amma an ka samu jinin biki ko da ta kwana arba'in kwana sittin yana zuwa mata in ka je ya kawo hukunci ɗaya da mai janaba kuma za ka cutar da ita wata in tana al'ada sai ta yi kwana bakwai kwana takwas tana al'ada in ga wata hukunci ɗaya da mai wankan janaba sai ka cutar da ita ku shi yasa ko da an kawo hana taɓa alƙur'ani da mai janaba da wai akan yi sassauci matuƙa ga matar da take al'ada ko da matar da take jinin haihuwa ta ɗauki ƙur'ani ka karanta ƙur'ani saboda bari da za ta a wani lokaci zai iya illata karatunta na alƙur'ani wallahu ta'ala ala na na na Na'am, a malikin ana wanke ya sau ɗaya ne abinda na manta yin ishara a gurin ne siffar ne manzon Allah na yin alwala irin alwala sa ke ta sallah a wankan janaba. Ina abinda na manta yin kan biyu a kai shi wala saboda zuwa na kaɗa da Na'am. Na'am. Na'am. a ita ce Umar kawai dan sauki ne ta bani na wannan lokacin ya taho masallaci yana da daga masallaci rana ta fito ko dafa ruwan zafi wannan wankan janaban yana nan a kan shi ita ce Umar kawai tana da waka dan sauki ne na mintuna kawai eh dan karka rasa sallah ko wani abu mai kama da haka amma ba ya daukewa janaba ta har abada kawai dan sauki ne take baka ne yan mintuna na wa alaikum assalam insha Allah wanka ɗaya zai wadatar ma da juma'a da zanaba da idi duka rana ɗaya sun haɗu za ka iya haɗa da na a ba ka bukatar niyya kawai idan kana karanta qawaidul fiqhiyya na Nasiru Sa'adi akwai ta ka'ida da malamai suke da akwai duk aiki guda biyu in suka haɗa a lokaci ɗaya kuma aikin sukkun su iri ɗaya to ɗaya wadatar da ɗaya misali yanzu kana da wankan janaba kana da wankan juma'a duka sifar wankan iri ɗaya ce da ka idan ka zo niyyar wanka za ka yi dan ibada shine na janabar ka shine na juma'ar ka ya wadatar maka kuma kana da ladan na janaba kana da ladan na juma'a lokaci da kamar mutumin da ya zo masallaci sai ya samu liman Allahu akbar ya yi ruku'u yana da bukatar ya kabbara harama ko yana da bukatar ya kabbara ta ruku'u ko to a da kabbara harama da kabbara ruku'u duka siffar ta iri ɗaya da aka so kana cewa Allahu akbar kawai ka tafi ruku'u shikenan ita ce kabbara haramar ka ita ce kuma kabbara ruku'un ka a daidai wannan lokaci kamar mutumin da ya zo masallaci zai tahiyatul masjid zai raka'ata da fajr kuma masallaci ya taho zai da aka in ya bai kabbata raka'a guda biyu ita ce tahiyatul masjid ita ce raka'ata da fajr da aka kaira ce duk inda ayyuka biyu suka haɗu kuma siffar su iri ɗaya to in kai duk a matsayin da yake addinin musulunci wallahu ta'ala alam ya ta kaza liman yayi ruku karka ce Allahu akbar Allahu akbar ba ai ko in ce Allahu akbar ka tafi ruku ko ya wani dar maka alaikum salam to kai kallon lokaci dai na'am na'am na abin da kake da bukata ka tayi daga wani da zanaba ko ba za ka iya wanka ba a matsayinka na saurayi kuma kana jin kuzari ai kana da bukatar da tsubun naka yi kuzari ka yi sarki yanzu ka yi taimaka da daga ko ka ba masallaci ka yi taimaka ko ne zaman sa da ban yake amma an kai ke kuzari ka tawo masallaci saboda kai ne ai ka kula da yawa ka shiga kai kuzarin ka kai sarkin ka ko kai tsubun nan ka yi sarkin ka na bu sai kai taimaka ka tawo cikin masallaci na akwai da daga da yawa Na'am. Eh. Na'am. Eh. Yayi. Sai yan kwanciya. Insha Allah. to na na insha Allah shawara ce mara yake ba da haka wanda yake da tambayar wanda ba a dalilin karatu bane ta taso ya rubuta ta zai zama su an karanta ta an fa'ida wanda a dalilin karatu ne ta taso idan an ba da dama irin wannan sai an san samu in ba ba da dama ba kuma kaga yake nan sai rike gansa ko na na eh na na insha Allah zai shawarwari akan tambayi ko in Allah da za a yi abin da zai yi ne insha Allah Allah ya samu da الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دنا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم غفر لنا ولوالدينا اللهم غفر لنا ولآبائنا اللهم غفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اعف عنهم وعافيهم واخر منك لهم ووسع مدخلهم واغفرهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين